إمام المرسلين فداك روحي وأرواح الأئمة والدعاة رسول العالمين فداك عرضي وأعراض الأحبة والتقاة masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na tarihin annabi zababbe wanda ta cikinsa Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ke ba mu tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo a cikin littafin Ar-Rahiqul Maktum kamar yadda ake sauraron mu da fatan kuma ana biye da malam a cikin karatun wannan littafi kamar yadda muka sanar tun da farko قولا لكبوا في الجحيم مع العصاة وعرضك عرضنا ورؤاك فينا بمنزلة الشهادة والصلاة رفعت منازلا وشرحت صدرا ودينك ظاهر رغم العداة idan ba manta ba dai a shirinmu da ya gabata malam ya ɗauko bayanai har zuwa inda yake bayani akan gwamnatin da kakan manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato Usayu ya kafa a garin Makka da kuma ƴaƴansa da suka gaje shi bayan rasuwarsa a nan muka tsaya ga malam zai ci gaba Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Masu biye da mu a cikin wannan shiri na tarihin annabi zaɓaɓɓe in ba a manta ba har yanzu muna gabatar da muƙaddima kafin zuwan haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da irin canjin da Allah subhanahu wata'ala ya kawo wa duniya sakamakon aiko shi. Ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ban aiko ka ba sai domin ka zama rahama ga talikai. mun yi bayani akan tsarin gwamnatin da Kusayyu ya kafa a cikin Larabawa da kuma irin nasarori da wannan gwamnati ta samu wajen daidaita wasu lamura daga cikin al'amarin da Qurayshawa wato suka ci moriyarsa kafin zuwa addinin musulunci daga ciki akwai abubuwan da muka ce masu amfani ne masu alheri ne akwai kuma abubuwan da ba su da amfani ba su da alheri mun yi bayanin abubuwa guda bakwai waɗanda suka ginu akai akwai al'isar akwai tahjirul amwal akwai ashura akwai al'ashinaq akwai al'uqab akwai al'qubba akwai asifara wanda waɗannan mukamai ne ko wasu ayyuka ne da aka raba kowace kabila ko kowane gida ko kowane dangi aka ba su nasu kasan da za su kula da shi wanda a baya ko mun ce akwai irin su ri'asatu darin nadwa akwai alliwa akwai alqiyada akwai alhijaba akwai siqayatul hajji akwai rifadatul hajji waɗannan ayyuka ne na alheri wannan kuma ayyuka ne na al'ada da waɗanda shawa suka ginu a kai kafin zuwan addinin musulunci. To sai Mala ya ce mana alhukumu fi sa'iril Arab, sai kuma hukunci dangane ga ragowar larabawa waɗanda ba sa cikin wancan tsari da muka gabatar. Qad taqaddama zikiru hijratil qaba'il qahtaniya wal ajnaniya. Ya gabata mun ambaci ƙauracewa ko ƙaura ko hijira da ƙabilan qahtaniya da adnaniya suka dinga yi daga yankunan su na asali suna komawa wani yanki. Da mun ce ɗan Adam sai da yawo, ɗan Adam ba zai ci gaba ba mutuƙa ya zauna inda yake kullum. Dole ne a samu a wani ya taso daga wani guri ya dawo gurinku ko kuma wani daga gurinku ya tashi ya koma wani guri. Shi yasa zaka ga in ka shigo cikin kowace ƙasa zaka tarar da mutanen wata ƙasar a ciki, su ma in ka je ƙasarsu zaka tarar da mutanen wancan ƙasar sun koma can. Kowa akwai inda Allah ya shata masa arziki, akwai inda Allah ya shata masa zama, to koya aka sai ya koma wancan gurin ya zauna inda kai kake jin ya maka zafi to yayi wa wani sanyi inda kai kake jin ya maka wahala zaka tashi to wani wani nan zai zo ya zauna inda kai kake jin gari ya maka zafi zaka bar shi shi kuma wani garin can ya masa zafi ya dawo kai kuma inda zaka tafi haka ake ta samu lokacin da kake kuka wani dariya yake in kai kana dariya wani kuka yake in kana bakin ciki wani farin ciki yake in kai kana farin ciki wani bakin ciki yake in kai ka samu wani ya rasa lokacin da kake jin ka rasa kuma a lokacin wani ya samu lokacin da kake jin zaka bar gari a lokacin wani zai shigo lokacin da kake ganin ka gaji da wani abu lokacin a wani gurin zai fara yasa zaka ga wani yayi saki wani sai kaga ya aura wani kaga an sallamo shi daga asibiti kaga ana shigar da wani an haifi wani ga wani can ana binne shi ga wani can yana shirin hawa mota zai bar gari ga wani can ko mota tana sauke shi a garin ga wani can yayi tagumi ya shiga damuwa ga wani can kuma yana farin ciki ya samu alheri ga wani can an masa abin kuka yana share kuka ga wani can kuma yana ta share dariya har yana tuntsirawa saboda kowa akwai irin abin da Allah ya jarabce shi da shi wanda wannan shine rayuwa don haka kabilun larabawa sun yi ta yin hijira suna kauracewa yankinsu domin neman arziki da kuma kiwon dabbobinsu da kuma abubuwan da za su iya samu a wasu guraren da ba a samu a gurinsu فأنت قداسة إما استحلت فذاك الموت من قبل الممات ولو جحد البرية منك قولا لكبوا في الجحيم مع العصاة wa anna haqqa tasamatul bilad al-arabiyya waɗannan ƙabilu guda biyu sun karkasa garuruwan larabawa fima bainaha a tsakaninsu fama kana min hazihi al-qaba'ili abinda ya kasance daga wannan ƙabila bil qurbi min al-hira ya zama dab da garin hira kana taba'an li mulki al-arabi bil hira wannan ya zama ƙarƙashin kulawar gwamnatin larabawa da take mulki a yankin hira wa ma kana min hafi badiyati sham wanda ya kasance kuma a cikin dazuzzuka ne na ƙasar sham kana taba'an lil gasasina wannan kuma yana ƙarƙashin mulkin gasasina illa anna hazihi tabi'iyata sai dai wannan biyayya ko wannan tsari kanat ismiyatan la fi'iliya kawai suna ne kawai ba wai aiki bane cewa wane yana ƙarƙashin ka ko yana cikin gwamnatin ka ko kuma yana yankin ka ko yana ƙarƙashin inda kake da iko to ba dole ne ya zama shi kuma kana iko da shi ba wa amma ma kana min haminal bawadi waɗanda kuma suke cikin dazuzzuka suke cikin sahara suke cikin ƙauyuka min dakhilil jazira waɗanda suke cikin jazira kanat hurratan mutlaqatan wannan wato suna da yancin su a sake suke ba wanda ya isa bi su daji kamar yanzu muna nan da kabilu iri-iri a cikin daji su bu san ana wani gwamnati ba su bu san ana wani zaɓe ba bu san akwai wani gwamna ko wani shugaban ƙasa ko wani ciyaman ko su suna nan a dajinsu suke rayuwa ba su ma san ana gwamnati ko ana mulki ko ana jin daɗi ko ana shan wahala ba abin da ya ɗaɗa su da ƙasa ba san ma me ake a cikin gari ba to irin wannan akwai su a kowace ƙasa a kowane zamani a kowane lokaci wanda amfanin da ake gudanarwa na rayuwa baya kaiwa gare su mun sha gani mun je wasu dazuzzuka a cikin ƙasar nan yin wa'azi muka tarar da mutane tsirara ko riga da wando ba sa sawa mu ba su san ma ana addinin kiristanci ba san ana addinin musulunci ba su ba su ma san kowa ba sai iya su kawai suke ta rayuwa ba su ma ɗauka ma akwai wani mutane wai su- akwai wata ƙasa ma sunanta Najeriya har ana mulki har da shugaban ƙasa har da zaɓe har da wani tenuwa wani ya hau ya sauka ba duk abin nan da ake ba sani ba suna nan kuma dandazo har yanzu akwai irinsu a cikin wannan ƙasa wal haqiqatu anna hazihi al qaba'ila kanat takhtaru li anfusiha ru'asa yasudunaha Malai ce tabbas waɗannan ƙabilu su suke zaɓawa kansu shugabannin da za su jagorance su, wa annal ƙabilata kanat hukumatan musaggara, ita hu- wato ƙabila ta zama kamar wata hukuma ce ‘yar ƙarama, kowace ƙabila za ta zaɓi shugabanta wanda zai mata jagoranci wajen kare manufofinta da kare haƙoƙinta da kuma taimaka mata wajen gudanar da rayuwarta yadda take so. Asasu kiyani har siyasi alwahadatul asabiya, tushen ginshiƙinsu na siyasa shine samun haɗin kai na ƙabilanci cewa kowa ya yadda zai iya mutuwa wajen kada ɗan ƙabilarsa to wannan shine tushen gwamnatin kuma shine siyasar wal manafi'ul mutabadila da kuma amfani na musanye ka bani kaza in baka kaza ko kai min kaza ni ma in maka kaza ka kare ni in kare ka ka bani in baka fi himayatil ardi cikin kiyaye ƙasarsu inda suke rayuwa da su da dabbobinsu wa daf'il udwani anha da tunkuɗe wa kansu zaluncin wani idan zai kawo musu farmaki wa kana darajatu ru'asa'il qaba'ili wato matsayin da shugabannin kabilu suke da shi fi qaumihim a cikin mutanensu ka darajatul muluki matsayi ne kamar na masu mulki su suke shata dokoki duk abin da ya faru zuwa ake gurin su su warware fakanatil qabilatu taba'an li ra'ayi sayyidiha fi silm wal harbi kowace kabila tana ƙarƙashin ra'ayin shugabanta a wajen yaƙi da wajen zaman lafiya in ya yarda ai zaman lafiya dukkan yan kabilunsu sun yarda ai zaman lafiyan idan ya ɗauko musu rigima to ba za su ce kanka ka ɗauko ba duk za su taru gaba ɗaya su yarda da cewa wannan dattijan ko wannan shugaban nasu ya ɗauko rigima kowa sai ya taya shi haka in ya ɗauko zaman lafiya kowa daga cikin kabilarsa ya yadda zai shiga ƙarƙashin wannan zaman lafiyan ba sa musu la ta ta'akharu anhu bi halin ba sa yin jinkiri a kowane hali idan shugabansu ya yanko wata magana ko ya ɗauko wani aiki ko ya ɗauko wata doka za su goya masa baya wa kana lahu min al-hukmi sannan akwai hukunci ya tabbata a gare shi wal istibdad bir ra'ayi kuma yana iya tsayawa akan ra'ayinsa ya zama yana da ra'ayin riƙau ko kuma ya yi musu kama karya duk da haka kuma suna iya yadda ma yakun lid-diktatori qawi irin mulkin da yake kasancewa ga ɗan kama ƙarya mai ƙarfin mulki to shi ma zai iya sa a yi abu dole kamar yadda yanzu akwai shugabannin da ko ra'ayinka ne ko ba ra'ayinka ba ne ko daidai ne ko ba daidai ba ne inda suka gamsu za su yi abu ba wanda ya isa ya hana su ba wanda ya isa ya sa su ana samun irin wannan a kowane lokaci a kowane zamani a kowace ƙasa a kowace jam'iyya a kowane guri ana samun wasu masu ra'ayin kama karya su halitta ne a jikinsu yin kama karya وعرضك عرضنا ورؤاك فينا بمنزلة الشهادة والصلاة رفعت منازلا وشرحت صدرا ودينك ظاهر رغم العداة hatta kana ba'duhum har ya kasance wato shashin su iza gadiba gadiba lahu ulufun min as-suyufi la tas'aluhu idan yayi fushi su ake kira masu fushi da fushin wani in yayi fushi to zaka ga takubba sama da dubu sun goyi bayan sa ba ma za a tambaye shi fima gadiba wai me yasa kai fushi ba kawai in dai yayi fushi duk jama'a za su yi fushi kuma su yadda a rigima illa annal munafasa fi siyada sai dai wata rana gasa a cikin harkar shugabanci baina abna'il am tsakanin dan ƴaƴan ammi wato tsakanin ƴaƴan wa da ƴaƴan ƙani ko ƴaƴan uba kanata da uhum ilal musana'a bin nasi wannan takan jawo zuwa ga su yi sulhu da mutane dan su jawo hankalinsu su goya musu baya ko kuma idan wata kabila ta fi wata ƙarfi wacce aka fi ƙarfin sai ta dinga biyayya ga waccan shugaba da tafi ta ƙarfi ko kuma tana goyon bayan waccan ƙabila tafi ta ƙarfi domin in wani abu ya taso mata na fin ƙarfi da wani zai nuna musu sai wannan ƙabila ta zo ta taimaka mata kamar min bazilin nada za su dinga ba su alheri domin su sasanta tsakaninsu wa ikramu daif kuma irin karrama bako akai bako daga wani guri ko an san shi ko ba a san shi ba to zai ga mutunci zai ga kuma kyakkyawan hali wal karami wal hilm sannan akwai karamci akwai kuma nuna juriya ga wautar mai wauta wa izhari shaja'a da bayyanar da jarumta da sadaukantaka da mazantaka wannan ɗabi'a ce ta larabawa baya mutum baya so ko a ga ya kasa ko a ga ya gaza ko a ga ya ji tsoro ko ya yi raki sai ya bawa ‘yan uwansa abin gori a ce ba wani baban ku wata rana ana yaƙi ya ruga da gudu ba to su wannan abin zagi ne shi sa mutum ƙara ya mutu da a ce ya gudu a filin daga wa difa'i anil ghaira da kuma kiyaye kishi mutum zai iya mutuwa wajen kare matarsa ko wajen kare 'yarsa ka taba masa ya ka taba masa mata to zai iya mutuwa domin ba haka ba wannan zai iya ja masa abin gori ko ma ya ja mata gori shake da mijinki wata rana aka miki kaza yana kallo ya kasa yin kaza to wannan su a gurin su wato abin kunya ne abin takaici ne abin turne abin Allah wadai ne abin gori ne a ce ka kasa kare iyalanka ka kasa kare mutuncin danginka da kabilarka hatta yuksibul muhamida fi a'yunin nasi sukan yi wannan ne domin su tattala wa kansu abin yabo a idan mutane a dinga ganin wannan kabilar ba wanda ya fita kirki ba wanda ya fita mutunci ba wanda ya fita lura ba wanda ya fita kiyayewa wala siyama shu'ara'u musamman mawaka alladhina kanu lisanal qabilati fi zalika zamani wanda su ne a matsayin harshe na wannan kabila su ne sifika su ne wato masu kare martaba kowace kabila tana da mai mata waƙa wanda zai yi waƙa na nuna ƙabilarsa ta fi kowace ƙabila sannan kuma ya kare martabarta ta yadda in wani ya taɓa ta to ya taɓa wa kansa wa hatta tasmuwa darajatuhum an mustawal munafisina sukan yi haka ne domin darajarsu ta ɗaukaka daga matsayin waɗanda suke yin gasa da su wa kana lissadati wa ru'asa'i huququn khassa su shugabanni da jagorori suna da wani haƙoƙi nasu keɓantacce wanda ake ware musu akwai wato rabon babba ana yin ha babba da ha ƙaramin an zo rabo wato manya a tila musu ƙanana a ba su kaɗan wanda irin wannan rayuwar ce muke so Allah ya fitar da mu daga ciki manya a ba su da yawa ƙanana a ba su ɗan kaɗan fakanu ya akhuzuna min al-ganimatil mirba was safi wan nashita wal fudul in suka tashi sukan ɗiba a cikin ganima an je yaƙi an dawo to sukan ɗauki ɗaya bisa uku shi ake kira mirba asafi wanda ya fi kowanne kyau a ciki sai wannan shugaba ya zaɓa ya ce wannan nasa ne wannan shiɗa kuma irin abin da ake samu a kan hanya kafin a je rabo shi ma kuma shugaba yana iya cewa nasa ne walfudul kai ragowan ma da aka yi rabo ya rage sai a ce din nasa ne ma'ana doka ta nuna kenan cewa shi komai yake so a cikin kayan jama'a zai iya ɗiba ko babu wanda ya isa ya ja da shi saboda shi ne shugaba mai cikakken yanci kuma ɗan kama karya waɗannan su ne ake kira almirba wasafi wannashita walfudul duka suna ne na ganima wacce ake ɗiba ko ake rabawa daga ciki ya kula sha'ir hawan mawaƙinsu yana cewa lakal mirba'u fi na wasafaya wa hukumuka wannashitatu walfudulu yana cewa lakal mirba'u za a baka rubu'in ganima wasafaya za a baka abin da ka zaɓa kuma bayan an bashi rabi ɗaya an bashi ɗaya bisa hudu na ganimar sannan kuma sai a ce kafin a raba ya zo ya zaɓi wani kuma abu a ciki da yake ga yayi masa idan ya zaɓa kuma to sai kuma a ce to duk abin da aka samu akan hanya kafin a kai nasa ne shi kaɗai sannan an raba ganima an samu wata ragowa to ragowar ma nasa ne to shi ne ya ce almirba'u rubu'ul ganima shine ɗaya bisa hudu za a bashi na ganima wasafiyu shi kuma safiyu ma kana yastafihin ra'isu abinda shugaba yake zaɓa ya ce wannan nawa ne ay yaktarahu li nafsihi ya zaɓa don amfanin kansa qabla al tun kafin araba wan nashita abinda ake kira nashita kuma a cikin ganima ma asabar ra'isa fi tariqi qabla an yasila ila baydatil qaumi wato abin da ya shafi shugaba ko shugaban ya samu fi tariqi akan hanya qabla an yasila ila baydatil qaumi tun kafin ya kai zuwa ga dandazon mutane ɗin.
تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل سقع وهديك مشرق في كل ذات والفضول ما فضل من القسمة abin da ya ragowa bayan an raba mimma la tasihhu qismatuhu ala adadil guzati abin da ba za a iya raba shi akan adadin mayakan ba wato an raba sai aka ga wani abu ya ragu wanda shi ba zai rabu ba to sai a bawa shugaba ya ƙara kalba'iri wal farasi wa nahwihima kamar an gama rabo sai ga raƙumi ya ragu raƙumi ba zai karkasu zuwa adadin mayaka ba to wannan ƙwaya ɗin ko wannan dokin da ya ragu sai a ce wannan na shugaba ne a ƙara masa to wannan shine irin rayuwa da ake a wannan lokaci a tsakanin larabawa cewa shugabannin ƙabilu su ne wuƙa su ne nama su suke cewa a yi su suke cewa a bari suke kullawa suke warwarewa kuma biyayya ake musu makauniyar biyayya ba dama ka tambaye su me yasa akai kaza ko me yasa aka bar kaza in sun dauko rigima dole ka siya kai ma ta shafe ka in sun dauko sulhu kai ma ya shafe ka duk abin da za su yi kuma ana goya musu baya saboda irin wannan tsarin ne ake yi na wato rashin yanci da dama alhalatu siyasiya halin da ake ciki dangane ga harkar siyasa a kasashen larabawa kafin zuwan addinin musulunci ba da an zakarna hukamal arabi bayan mun faɗi shugabannin larabawa ya jumulu bina zai yi kyau a gare mu an naskura jumlata min a hawalihim siyasiya mu faɗi wani abu da ya shafi yanayinsu na zamantakewar siyasa hatta yadda zihal wad'u har sai yanayin ya bayyana a gare mu cewa ga fa yadda larabawa suke ga kuma irin canjin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo da wannan addini namu na musulunci wanda muke takama muke alfahari muke jin daɗi da aikata shi muke godewa Allah da yamu a cikinsa. Fal aqtaru salafatu waɗannan yankuna guda uku allati kana mujawaratan lil ajanibi wacce ita ce ta zama makotaka ce da waɗanda ba larabawa ba tsakanin larabawa da ƙasashen da ba nasu ba ta ɓangarori guda uku ne kana halatu hasiyasiya halinsu na zamantakewar siyasa fi tadaddu'in yana cikin ƙasƙanci wani hitsaɗin da kuma komawa baya lamazi da alaihi wanda babu ƙarshe wato babu ƙarin komawa baya fiye da haka wato tsarin duk tsarin da babu gaskiya duk tsarin da ba amana duk tsarin da ba adalci duk tsarin da babu girmama da mutunta addini na Allah babu kare martaba da ‘yanci na ɗan adam to wannan abin komai ci gabansa wataran sai ya faɗo faƙaɗi kanan nasu bai na sadatin wa abidin yadda ake rayuwa a wannan zamani kawai mutane biyu ne a duniya shugabanni da bayinsu au hukamin wa mahakumina ko masu hukunci da waɗanda ake hukuntawa fasadatu su shugabanni la siyamal ajanibu musamman waɗanda ba larabawa ba kana lahun kullul gunmi duk wata riba ta su ce wal abidu su kwa bayi alaihim kullul gurmi duk wata asara ta su ce wato duk wata musifa sai dai ta shafi wanda baya da shi duk wani alheri kuma sai dai shafi wanda yake da shi unguwanninsu daban gidajensu daban ruwan shansu daban wutansu daban ‘ya'yansu daban matansu daban makarantunsu daban rayuwarsu daban talaka kuma yana can wata area kamar yadda ake yanzu a wasu ƙasashe har ma ya shigo cikin ƙasashenmu ana nema ma a raba unguwanni a raba gurin zama a raba kasuwanni a raba makarantu tsakanin mawadata da talakawa cewa talakawa unguwarsu daban suna nan dandazo ne ba wuta ba ruwa ba hanya ba abinci ba sutura ba tsafta ba ilimi ba sana'a nan kuma ga manyan unguwanni waɗanda aka kewaye su da waya ‘ya'yan masu kuɗi a nan suke da matansu da ‘ya'yansu da makarantunsu da kasuwanninsu da komai da komai kawai ƙasa ɗaya ce ta haɗa amma komai an raba shi biyu to irin wannan mulkin ake yi a wancan zamanin kafin zuwan addinin musulunci wa bi ibaratin auda ko mu amfani da wata fassara mafi bayyana mu ce inar ra'aya talakawa kanat bi mathabati mazra'a kawai talakawa kamar gona suke turidul mahsulati ila hukumati kawai tana turo amfani zuwa ga hukuma su talakawa a wannan lokaci ba su da amfani sai dai su sha wahala su aiki masu mulki su ci moriyar abin wal hukumatu hukumomi a wancan zamani kana tastakhdimuha fi malazzatiha wa shahawatiha wa raga'ibiha wa jawriha wa udwaniha suna amfani da talakawa ne suna cin moriyar talakawa wajen amfani da za su ji daɗi talaka su musu wahala su ji daɗi talaka su musu wahala su biya sha'awarsu talakawa su musu wahala su biya bukatunsu kuma talaka su musu wahala kuma su zalunce su wa udwaniha wa jauriha in za su yi zalunci talaka za a sa ya je yayi in an kashe shi ma an kashe banza ‘ya'yan talakawa kamar da muke gani su ake ɗiba a hana su karatu ko a wannan zamanin ana haka ka ga mutum ya fito kamfen cikin waɗanda suke ɗaga adda ko suke shan wiwi ko suka ƙi su je su sallah ko suka ƙi su karatu ko suka ƙi su sana'a babu ɗansa ba matarsa ba ‘yar uwarsa ba danginsa ba kowa nasa a ciki ‘ya'yan talakawa zai ɗiba amfani da su a kashe na kashewa a lalata na lalatawa sannan kuma in an ci mulki ko ba za a amfanar da su da abin da aka samu sakamakon wahalar da suka yi.
وروح القدس منك على صلات بعثت إلى الملا برا ونعما ورحما يا نبي المرحمات كريم كالسحاب إذا أهلت شجاع هد أركان البغاة بليغ علم الدنيا بوحي ولم يقرأ بلوح أو دوات tunan za mu tsaya insha Allahu a darasi na gaba za mu ɗora mu ji yadda halin siyasa yake a lokacin larabawa kafin zuwan addinin musulunci.
Na'am, to yanzu kuma sai bangaren tambayoyin da masu sauraro suke aikowa a cikin wannan shirin. Za mu fara tambayar da ta fito daga MY da Neji. Da yake cewa akar mukalla wai gaskiya ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure Hindatu matar sarkin Makka Abu Sufyan?
Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai auri Hindatu matar sarki Abu Sufyan ba domin sirikarsa ce, babar matarsa ce, matarsa Ummu Habiba, ai ‘yar ita Hindu ce, sau da haka ai mutum ba zai auri mace kuma ya auri ‘yarta ba, da haka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a dai cikin matansa akwai mai suna Hindu, wataƙila wannan ne ya sa kake zaton ko Hindu ce matar Abu Sufyan. Amma Hindu matar Abu Sufyan ai ta ce mahaifiyar Ummu Habiba, matar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama. amma a cikin matansa wacce ake cewa ummu salama to sunanta hindu binta abi umayya ita ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta a watan shawwal shekara ta hudu daga hijira kuma ta rasu a shekara ta 62 daga hijira ita ce ƙarshen wacce ta rasu a cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bari a duniya guda tara to watakila kalman hindu da kaji sai ka ɗauka ko hindi ce mata abu sufyan ita hindu mata abu sufyan sirikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce yarta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake aure ita ce yar Abu Sufyan wacce ake kira Ummu Habiba binta Abi Sufyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta lokacin tana Habasha shekara ta bakwai kuma ta rasu a shekara ta 44 bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na'am malam sai kuma wata tambayar da ta ce assalamu alaikum akram kallah yaya sunan mijin na na Khadija na farko matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suna da 'ya'ya a tsakaninsu sannan kuma sun zauna ne shekara nawa mutuwa ya yi ko kuwa rabuwa suka yi daga alhaji salisu mai samira kwanar ɗangora khadija kamar yadda tarihi ya zo cewa ta yi aure sau biyu kafin aurenta da manzon allah sallallahu alaihi wasallama mijinta na farko da ta aura shine wanda ake kiransa atiku bin a'is al-makhzumi wanda ta haifa masa ya mai suna hindu sai mijinta na biyu abu hala bin zarara at-tamimi wanda ta haifa masa yarinya mai suna hala kafin aurenta kenan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan ruwaya ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallama shine mijinta na uku sunan mahaifinta Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza sunan mahaifiyarta Fatima bintu Za'ida bin al-Asam bin Hadami wanda wannan ne yasa ma ake ga sanyawa yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Fatima kamar suna ne na kakarta wacce ta haifi Abdullahi sunanta Fatima wacce ta haifi mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sunanta Fatima haka wacce ta haifi Nana Khadija ita ma sunanta Fatima yana an samu ta sunan kakarta da kuma babar kakanta a wata ruwayan kuma ya nuna cewa Nana Khadija aure ɗaya kawai ta yi kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine aurenta da shi wannan Abu Hala a wata ruwaya ma ta nuna cewa Nana Khadija ta yi aure ne amma bata taɓa haihuwa ba sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kawai ta haihu a wata ruwayan ma ya nuna cewa Nana Khadija bata ma taɓa yin aure ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta a matsayin bata taɓa yin aure ba shine mijinta na farko kamar da Abu Nu'aym al-Asfahani yace Khadija ta kasance bakira wato ta kasance budurwa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure ta amma wannan ruwaya ba ita ce tabbatacciya ba abin da ya inganta shine ta taɓa yin aure kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don nana Aisha ita ce take takama cewa wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aura kadai tana budurwa to dangane ga kuma shin rasuwa yayi ko kuma rabuwa suka yi wannan har yanzu tarihi bai tabbatar mana cewa rasuwa suka yi ko rabuwa suka yi ba kuma tsawon shekara nawa suka yi kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta wannan har yanzu ba mu da shi tabbatacce a cikin abin da muka karanta na tarihi
wa in massal adu wa masis qarh rafa'tum bainana sawtan nu'ati wa in abasat lakum niza khana'tum
An sauraro da haka kuma muka zo ga ƙarshen shirin tarihin annabi zaɓaɓɓe na wannan lokaci. wanda kamar yadda aka saba ta cikinsa Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ke ba mu tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo a cikin littafin Ar-Rahiqul Maktum sai shirin mu na gaba idan Allah ya kai mu kafin sannan anan muke sallama da malam assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh a madadin sashen addinin musulunci na wannan gidan rediyo da ke kawo muku shirin da kuma Alhaji Kabiru Sani Kwangila ya kasai da ke daukar nauyin kawo muku shi wanda muke addu'ar Allah ya saka masa da alkhairi amin summa amin da dukkan sauran abokan aikin da suka taimaka shirin ya kammala Habib Ja'far Madobi ke cewa a kasance da mu a shirinmu na gaba assalamu alaikum wa rahmatullah manzilati shahadati was salati rufi'ta manazilan wa shurihta sadran wa dinuka zahirun rughma al-udati wa dhikruka ya rasul Allah zadun تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل سطع وهديك مشرق في كل ذات وما لجنان عدن من طريق بغير هداك يا علم الهداة وأعلى الله شأنك في البرايا وتلك اليوم أجلى المعجزات ولم تنطق عن الأهواء يوما وروح القدس منك على صلاتي بعثت إلى الملا برا ونعما ورحما يا نبي المرحمات كريم كالسحاب إذا أهلت شجاع هد أركان البغاة بليغ علم الدنيا بوحي ولم يقرأ بلوح أو دوات حكيم جاء باليسرى شفيق فلالت منه أفئدة القساة رسول الله قد أسبلت دمعي ونزى القلب من لجد البغاة فهذه أمة الإسلام ضاجت وقد تجبى المنى بالنائبات هوان السيف من هون المباري ولين الرمح من لين القناة وقد تشفى الجسوم على الرزايا ويعلو الدين من كيد الوشاة وفيها الزل وائر اتحاد ولم الشمل من بعد الشتات وقد تصحو القلوب إذا استفزت ولفح النار يوقظ من سباتي ألا أبلغ بني علمان عني وقد عد العميل من الجنات ترقصون على أسانا وتستحلون ميل الغانيات وإن مس العدو مسيس قرح رفعتم بيننا صوت النعات وإن عبست لكم ميزا خناعتم خنوع الموفقين